بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد har kullum muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda cikin horewansa da falalansa yake ba mu dama mu zauna domin mu amfani kawunan mu addini da kuma rayuwa cikin wannan falala ta sa Allah subhanahu wata'ala ya dawo da mu wannan majalisar namu mai albarka majalisar tauhidi wanda muke karanta littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid sai dai kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata insha Allah ta'ala za mu amfani da dama mu karanta wannan littafi ko da a gurguji ba sai mun bi shi keke da keke ba wanda ke da alaƙa da tsarkake rai da tsabtace zuciya kamar yadda muka shimfiɗa satin da ya gabata da haka ba tare da mun tsawaita bayani ba insha Allah ta'ala za mu shiga wannan littafi kai tsaye sunan wannan littafi ashur qawa'id fi tazkiyatin nafs ƙa'idoji guda goma wanda idan ka bi su za ka sami tsarkin zuciya wanda ya rubuta wannan littafi abdulrazak bin abdulmahsin albadar shi ne babban malamin da ya rubuta wannan littafi kamar da muka ce malamin yana nan a raye da shi da mahaifinsa suna karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rubuta wannan littafi ne domin ya kawo maka ɗansu ƙa'idoji guda goma wanda in Allah ya taimake ka kabi waɗannan ƙa'idoji to za ka sami tsarkin zuciya za ka sami tsaftar rai mutum zai zama mutumin kirki Allah subhanahu wata'ala ka taimake mu ka tsaftace mana zukatanmu mala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamal mursalin نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد malam ya yi godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace amma ba'd bayan haka yace fan nafsul lati baina jambayi al-insani amruha azimun wa sha'nuha kabir وقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته عز وجل في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة فقال فقال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها malaike cewa kaga wannan ran da ke tsakankanin kirjin mutum guda biyu tsakankanin wato gefen mutum guda biyu rai da ke kirjinsa kenan wato yana da kyau fahimci idan aka ce rai ba lalai ana nufin ran da idan ta fita daga jikinka za a cewa ne ya mutu ba ita ma ana kiranta rai amma ran da ake nufi ita ce wacce take ɗamfara da zuciya wacce ita ce saƙe-saƙe ke fitowa daga gare ta idan ta saƙa ta saƙa ta saƙa ta saƙo sai ta ingiza mu zuciya daga nan zuciya ita kuma ita take da ƙarfi wanda za ta yi tasiri a gaɓuɓɓa gurin aiwatar da abin da ita rai ta saƙa to wannan ran ita ake magana yadda za a yi tsarkake ta sai mala yake cewa al'amarin ta yana da girma kwarai da gaske wannan ran wato babban wato ita tana da kima da daraja a cikin gangan jikin mutum saboda mahimmancin ta ne ya sanya Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da waɗansu ababi a cikin littafin littafin sa mai tsarki yayi rantsuwa da waɗansu ababe masu girma waɗanda suke nuni akan girman Allah amma a ƙarshe dai jawabin wannan rantsuwan Allah yana rantsuwa ne akan rai wacce take mai cin nasara da rai tabubiya ni ban ma san wani guri a cikin alkur'ani mai girma da Allah ya rantsuwa a wuri ɗaya da abubuwa da dama ba kamar wannan gurin Allah ya rantsa da washamsu wa duhaha Allah ya rantsuwa da rana ya rantsuwa da haskenta wal qamari idza talaha ya rantsuwa da wata idan ta biye marana wannan hari idza jallaha ya rantsuwa da yini idan ya bayyana da haskensa wal layli idza yaghshaha ya rantsuwa da dare idan ya lullube yini da duhunsa wasama'i Allah ya rantsuwa da sama wa ma banaha da wanda ya gina saman Allah kenan ko kuma wabena uha da ginin sama nawa kenan rantsuwan bakwai wal ardi ya rantsuwa da ƙasa wa ma bahaha da wanda ya shimfida ƙasan ko kuma da shimfidan ƙasan nawa kenan tara wa nafsin Allah ya rantsuwa da rai saboda irin yanda Allah ya gina ran da irin tasirin ran da irin muhimmancinta wa ma sawwaha da irin yanda ya daidaita ran ga ta ƴar wata turi ne karama a can ciki amma kusan komi a cikin gangan jikin mutum yana da alaka da ita wa ma sawwaha kenan kaga goma sha ɗaya kenan rantsuwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bayan Allah ya gina rai ya daidaita ta sai ya nuna she ta hanya na alkhairi da na sharri sai ce qad aflaha man zakkaha to nan ne jawabul qasam wancan duka rantsaran tsan da aka yi guda 11 din nan to menene jawabin shi sai ce qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa to ya ci nasara wa qad khaba man dassaha wanda ya tabar da ita kuma wanda kuma ya bakanta ta ya bata ta to wannan mutum shi kuma ya tabi malam yana mana ishara muhimmancin rai ya sanya Allah ya rantsuwa da waɗannan ababe masu girma guda goma sha ɗaya domin ya nuna maka muhimmancin rai da irin tasirinta a cikin zuciya da irin tasirinta wurin juya rayuwar ɗan adam wanda tun anan sai ka ɗauki izina cewa ashe al'amarin rai ba kankanin al'amari ba ne saboda duk abin da Allah zai rantsuwa a kan shi rantsuwa guda goma sha ɗaya Allah mai girma da buwaya yi rantsuwa guda goma sha ɗaya hakan zai ba ka labarin yadda ranka take da irin haɗarin da take ciki da irin alkhairan da take iya samu wani yana nuna maka rai tana da muhimmanci da ka tsaftace rai da tsarkake ta da tsaftace zuciya domin suna ɗamfara ne za ka raba su wani abu ne wanda yake mai mahimmanci mala ya ce ƙaunuhu azza wa jalla kada aflaha man zakaha ya ce asulun zakati hiya ziyadatu fil khairi wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibtiadi an ash-shurur was sayiat tuhaqqiqu falahuhu ko tahaqqaqa falahuhu yace da Allah subhanahu wataala ce qad aflaha man zakkaha sai amfani da kalmar az-zakatu az-zakah kowa ya san zakka ko to zakka asalin ma'anan az-zakatu shine az-ziyadatu wan nama karuwa da kuma abu ya ta bunkasa karuwa da abu ya ta bunkasa shine ma'anan az-zakah to me yasa Allah ya amfani da kalmar az-zakatu wurin tsaftace rai saboda irin alkhairai da albarkatu da take samu idan ta kiyaye abin da zai tsaftace ta da abin da zai gyara ta da abin da zai ɗaukaka ta ta hanyar yawaita da'a ga Allah da yawaita aikace-aikace na alkhairi da nisantan sharrora da kurakurai da zunubai wanda idan ta haka to cin nasaranta da jacewanta ya tabbata daga kenan an kira tsaftan zuciya ana amfani da kalmar azzakatu a wurin tsaftan zuciya saboda abin da ran take samu na alkhairi da ƙari idan mutum ya faɗi tashi ganin cewa ya tsaftace zuciyarsa to amma kafin mu je da nisa ya kamata mu dan yi ishara akan wasu abubuwa guda biyu abu na farko shine tazkiyatun nafsi tsarkake rai kala biyu ne akwai tsarkake rai da Allah ce fala tuzakku anfusakum shi ma dai daga azzakatu din Allah ce kar ku tsarkake rayukanku me yake nufi kar ku tsarkake rayukanku abin da yake nufi shine kar ku rika yaban kanku kuna nuna tsarkinku da kubutanku wannan shine ma'anar falatu zakku an kusa ku kar ka zo kai ta kar ka zo bai kamata a ce a buge shi ba kamata ko a lallabe shi ne ta duka irin wannan gaban ba daidai bane kar a buge shi a kar ka tsarkake zuciyanka kar ka tsarkake kanka kai ta yaban kanka kai ta faɗin falalan kanka kai ta faɗin alkhairan kanka to shine abin da Allah ya hana wala tuzakku anfusakum kenan amma tsarkake rai da tsaftace ta ta hanyar yawaita da'a ga Allah da yawaita aikace-aikacen alkhairi da yawaita nisantan sharrura da laifuffuka da zunubai to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ke nufi kila an gane kasuwan su guda biyu kuma duk qur'ani ya zo da su can an ce fala tuzaku anfusakum kar ku tsarkake rayukanku ku nuna ku na kirki ne ku na Allah ne ku ba ku da laifi ku ɗantattu ne daga azaba Allah zai san haka ne amma me Allah ke so gurin tsaftace rai shine ka yawaita da'a ga Allah ka yawaita kyawawan ayyuka da alkhairai ka kuma nisanci zunubai da sabo to wannan shine Allah ke so to wannan sai je da abu na gaba ne biyu abubuwan nan in ka da su wanda malaika a nan waɗansu aikatawa ne waɗansu kuma bari da haka duk cikin waɗannan abubuwa guda biyu da ababen da za ka aikata domin tsarkake rai da ababen da za ka bari domin tsarkake rai to suna da alaƙa da aƙidoji da ibadu na gaɓaɓɓa da kuma aikace-aikace na harshe za su zo ta sashi uku ne akwai abin da ke da alaƙa da zuciya ababen da aka ce ka yi irin tsoron Allah san Allah girmama Allah san masoya Allah kwaɗayin abin da ke wurin Allah tawakali akan Allah wanda ke sune muke karanta mafi yawansu a cikin kitabun tauhid kaga riko da wannan zai baka tsarkin rai zai baka tsarkan zuciya kaga wannan abin da ke da alaka da aikace aikace na zuci ta hanyar yi kenan to akwai kuma abin da ke da alaka da zuciya ta hanyar bari waɗannan cututtuka na zuciya amradul qulub munafinci shakka akan Allah neman ɗaukaka neman suna kamar yadda muka bayani a satin da ya gabata kaga waɗannan su ma suna da alaka da zuciya ne su girman kai suna da alaka da zuciya ne amma ta hanyar bari za ka samu tsarkin zuciya to akwai kuma gaɓuɓɓa aikace-aikacen gaɓuɓɓa ibadu na gaɓuɓɓa salloli azumoma aikin haji sadakoki su kuma waɗannan za su tsarkake rai ta hanyar aikata su akwai azamin da kuma aka ce a abari ta hanyar rinsa idanu rinsa kunnuwa kama hannu daga ɗauke-ɗauke kama ƙafa daga taka zuwa inda Allah ya hana shi ma wannan barin shi zai tsarkake rai to akwai na ukun shi ne abin da ke da alaka da harshe akwai ababen da yake furta su yana tsarkake rai kamar karatun alkur'ani harshen mutum ya zama ɗanye da ambatan Allah umarni da mai kyau da hani da abubuwa marasa kyau faɗin gaskiya da makamantansu waɗannan suna tsarkake rai akwai kuma ababen da aka hana harshe ya furta ƙariya giba annamimanci da makamantansu su kuma barinsu yana tsarkake rai da haka idan ka fahimta da kyau kenan ababen da suke tsarkake rai ya ba da tsaftan zuciya ababe ne waɗansu za ka yi ne waɗansu kuma za ka bari waɗanda za ka yi nan akwai waɗanda suke da alaƙa da rai akwai waɗanda suke da alaƙa da gaɓaɓɓa akwai waɗanda suke da alaƙa da harshe haka nan waɗanda za ka bari akwai waɗanda suke da alaƙa da rai zuciya kenan akwai waɗanda suke da alaƙa da gaɓuɓɓa akwai waɗanda suke da alaƙa da harshe shine malike cewa wa qawluhu azza wa jalla wa qad khaba man dassaha yace aslu tadsiya wato wannan kalmar man dassaha at-tadsiya kenan asalin sa huwa al-ikhfa fal'asi idza haka ne fal'asi kad akhfa nafsuhu al-karima bi fi'l al-afani asalin wannan kalmar shine koyi abu wato idan mutum yi ta zunubi da har ya ɓoye kyan zuciyarsa to sai a ce khaba man jassaha a tadsiya din kenan wato mutum ne zai ta zunubi zai ta zunubi har tsafta da kyan zuciyar ya ɓoyi ba ga Allah kaɗai ba har ga bayin Allah akwai wanda kana ganin shi sai gaban ka ya faɗi saboda ya taɓanna ya taɓanna ya taɓanna ya zama ɗan ta'adda kowa gan shi ya san ɗan ta'adda ne in dai ka gan shi kana tunan ko dai akwai zubar da jini a wurin ko akwai sata ko akwai shaye-shaye ko akwai ɓata 'yan matan jama'a ko akwai luwaɗi ko makamantan wannan ya aka yaka gane wannan khaba man dassaha ya ta yin abubuwan da ya ɓoye alkhairi da albarkan zuciyarsa har ya kasance sharrin zuciyar kaɗai ake gani to idan bayi ma suna gane wannan to ballanta na mahalicci Allah subhanahu wata'ala yace wa qamara hadir razail wal khasa'if wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'l al hatta sarat nafsan daniyatan wadi'atan munhatta واستحقت بذلك الخيبة والخسران والعياذ بالله mutum ya ɗaura wannan zuciya ya ɗaure ta ya halakar da ita ta hanyar aikata kaskantattun abubuwa ababe na Allah wadai hasa'is kenan ya kuma taɓar da ita ya halakar da ita ta hanyar aikata aibo ba duk abin da yake aibi a shari'a sai ya aikata har zuciyar ta zama da niyya kaskantacciya wabi'a kaskantacciya munhabba ta zama rusasshiya ta rushe wasu haƙar bi zalika alhaiba da haka sai ta cancanci ta taɗi wal khusran fi hasara wal iyadu billahi ma laishi Allah ka azkari mu daga irin wannan zuciya irin wannan rai sai na kalto wata magana ta ibn qayyim yace fa nufusu sharifa la tarda min al-asha illa bi alaha zuciya madaukakiya tsarkakekkiya tsaftatacciya ba ta yadda sai da mafi kololuwan aiki duk aikin da ta dauka za ta yi menene mafi kololuwa na alkhairi ba za ta yadda da kasantaccen aiki ba idan karatun qur'ani ake so a yi ya za a yi in haddace qur'anin nan ba maganan wa in haddace ilfi biyu ko uku bane in kiyamun laili ne ya za a yi in zama ina kiyamun laili cikin khushu'i da kaskantar da kai ga Allah in sadaka ne ya za a yi irka yin sadaka cikin daɗaɗan ababen da Allah ya bani na halal kuma in rika ba da abin da zuciya nake so ba sai abin da ka gama da shi ba wato duk aikin da za ta yi to za ta nemo ƙololuwan ne sallah ya za a yi rika yin sallah tamkar irin yadda Allah ya ce a yi irin sallan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sallah kawai na je ka na yi ka ai dai na yi ba irin wannan ba ran mummuni wacce take kololuwan daraja a wurin Allah ita kullun tana kallon menene kololuwan abin da yake na alkhairi wa afdaliha tana kallon mafi falala wa ahmadiha wa ahmadiha akhiratan menene idan nayi a ƙarshe zan samu kyakkyawan godiya a wurin Allah zan samu kyakkyawan godiya a wurin mutane abinda in nayi mutane za su yi ta addu'a Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya albarka Allah ya bada lada Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan mahaifa menene in nayi zan rika samun wannan rai ne daraja kenan wan nufusu dani'a amma rai kaskantacciya ta koma haula dana'ati ita kullum tana cewa tsakankanin ababi na kaskanci ba na kunyan uban kowa ba na shakkan kowa duk wanda ya ja da ni sai na karya shi duk wanda kullum gurbatacciyar zuciya kenan rai gurbatacciya kenan kullum anan take kewayawa wata qaw alaiha kama ta qaw zubabu ala al-aqfari kullum zaka ga tana sauka akan kamar yadda ka san kuda na sauka akan kalanta duk inda kaga kuda kalanta ne ko dai ka ganshi akan kashi ko ka ganshi akan haƙƙin wani mangwara kake sha shi kullum yana nan mangwaran ka yake neman ya sauka kai ko kashi ko makamantan wannan to idda ka san kuda ke sauka akan kazanta to haka nan mummunan rai ita kullum tunaninta menene za ta yi kawai ta ƙosar da abin da take so ba ta da kallon kyan shi ko rashin kyan shi ba shi yasa za ga mafi yawan lokaci tunda ammaratun da su'i ita ran tana umarni ne da mummunan aiki to duk wanda ya sake maran shi abin da take so to za ga kawai bannani bannani ya jinkirta sallah ya soki wanda ya ga dama ya saro wanda ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama ya bid'an da ya ga dama ya shirkan da ya ga dama kuma yana nan yana jin shi musulmi fa nafsu sharifatu aliyya la tarza bi zulmi rai madaukakiya ba ta yarda da zalunci ba za ka zalunci Allah ba ta hanyar kai masa shirka ba za ka zalunci annabi ba ta hanyar kai mishi bid'a a shari'an da ya zo da ita ba za ka zalunci bayin Allah ba la iyayenka wala matarka wala makwabtanka wala duk wani wanda ke da alaka da kai kai har dabba ba za ka zalunce ta ba duk zuciya madaukakiya haka take wala bil fawahish al fasha banna zina luwadi sace sace duk yana cikin al fasha rai madaukakiya ba ta wani wala bis sariqa ba ta da da fata wal khiyana da ha'inci yaudara 419 shigo-shigo ba zargi kai mu mutum abin nan da baka amma zuciyanka ya san ba haka ba da Allah na zo ne da Allah ka bani rancen kaza ka bani rancen kaza matata ba ta da lafiya mahaifiyata ba ta da lafiya nan ko kawai ya shirye yaudari ka ne rai madaukakiya ba ta wannan li'annaha akbaru min zalika wa ajallu ta fi ƙarfin wannan duk irin waɗannan miyagun ɗabi'un rai maɗaukakiya ta fi ƙarfin su a kai ba ma waɗannan miyagun ɗabi'un ba rai maɗaukakiya ta fi ƙarfin abinta ne na halal kawai kaga ya zauna yana shan rake a gefen hanya akwai wani maɗaukacin mutum da zai tsaye wannan ka taɓa ganin sarki yana cece kaga sarki yana shan rake saboda ɗaukakar ran shi ya sa ba zai iya wannan ba ko kaga mutum kawai yana tafiya ta cin gyaɗa abin shi a hanya rai maɗaukashi ta fi ƙarfi irin wannan ko kaga yana tafiya yana ta ɗaukaka sauti yana magana a nan amma ana jin sautin shi a bakin titi rai maɗaukaki ta fi ƙarfin waɗannan abubuwa ko ka ji harshen shi na furta zagi sai na cika zaka zanka rai maɗaukaki ta wuce wannan to ballantana irin su zalunci da sata da ha'inci ta yaya ta yaya rai madaukakiya za ta yi sata wannan ko ko a ofis ne ko a gida ta yaya za a yi zuciyanka alhalin ranka madaukakiya ce wa zuciyanka ta gaya maka wai ka je ka cikin gwamnati ta yaya akwai nau'in kaskanci ne a cikin zuciya a cikin ranka in ka zaranka tana gaya maka irin wannan malai ce wa nafsul mahina alhaƙira ƙasƙantacciyar rai tozartacciya alhasisa tafaɗiya da daddamin zalika ita kuma kishin wannan ne zalincin can shi take so ha'incin can shi take so sace-sace alfasha shi take so fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasiba wa shakila kowace rai tana karkata ne zuwa ga abin da ya daidai da ita to kenan a daidai wannan gaban yanzu kawai kowa ya tsaya yin kanshi sai yanzu kai ne mai yin makanka hisabi a wannan gaba tun daga shi mala ya ce kamar yadda ibnu qayyim ya kawo a cikin alfawaid yace kullu nafsin tamilu ila ma yunasibu wa yushakiluha kowace rai tana karkata ne zuwa ga abin da ya daidai da ita tafiyan su ta zo daya anan ne zaka gane ranka na tsarkakkiya ne tsarkakkiya ko ku gurbatacciya mene take sassawara maka in rika haƙuri in rika sadaka in rika kaza in rika kaza in rika kaza duk na alkhairi in bar kaza na shari in bar kaza na shari to sai ka gane ranka ashe tsaftatacciya ce abubuwan da kake shayar da ita take samun irin wannan tsaftar sai ka dore ka doki sauraron alkur'ani mai girma ne karatuttuka ne majalis na ilimi kiyaye azka kiyaye ibadu sallah kiyaye da'a ga iyaye kyautata ma makwabta kyautata ma iyalai makamantan waɗannan su ne kake yi har zuciyanka take karanta maka waɗannan alkhairan take karanta maka nisantan waɗannan sharora to ka doge ka dage kana kan alkhairi amma idan ka ga zuciyanka tana gaya maka kai wa ne ya tsaya ma a gaba ya za ka kashe shi ke wance kishi yake ci kina jin haushinta kina jin zafinta ya za a ki kashe ɗanta ya za a ki haɗa ta faɗa da mijinta ya za ki ƙulla mata makirci ya za ka yi kai kuma ka ta ɗaukaka a bisa abokanka da 'yan uwanka ya za a yi duk in an je guri sai dai kai a zo a gaishe ka ba a gaida sauran ba ya za a yi ka samu kuɗi ko ta halin kaka ko ta halin kaka ka samu kuɗi kawai abin da ya shigo hannunka shine halal a gurinka ba tare da kallon hanyar ba in ka ji abin da zuciyanka take karanta maka kenan to ka gane zuciyanka ta gurɓace ta lalace ka shiga cikin kada khaba wa kada khaba man dasa hasara da tabiwa ta fada mutum mali ce wallan ma kana tazkiyatun nas bi hadhihi al bi hadhihi al ahammiya wajaba ala kulli muslimin nasih li nafsihi an yu'na biha inatan fa'iqa wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al ghayati al hamida li yufliha fi dunyahu ukhrahu wa yan'ama bis sa'adati al haqiqiyya to matakar dai rai tana da irin wannan muhimmancin to ya wajaba akan kowane musulmi yi makan shi nasiha yi makan shi kiyamun laili yi kokari kwarai da gaske ya sa himma ganin ya za a yi ya cimma tsarkin zuciya da tsarkanta ya samu tsaftakar rai da tsarkin zuciya domin ya ci nasara a duniya da lahira ya kuma dace da sa'ada cin nasara na duniya da lahira wanda talauci ya kuntata shi har je sata idan ya mutu da wannan satan zai fada cikin azaban kabari na shekarun da Allah kaɗai sun iya arzikin shekarun nan zai fada cikin azaban mutum jahannama Allah kaɗai ya san iya adadin shekarun da zai autan jahannama hanya wannan mutum ya sa hankali a cikin al'amarin nan kuncin shekara ashirin talatin ya jefa cikin kuncin shekara dubu zuwa miliyan hanya wannan akwai dabara a ciki ba ku gana ganin yake nufi ba wanda yana jin shi talauci ya tasa shi a gaba sai ya je ya saci waya wayan nan ba dai dubu talatin bane dubu arba'in dubu hamsin sai ya samu dubu arba'in din dubu hamsin din sai ya je ya danka riga ya je ya ci nama ya je ya sai shalasho ya sha ya waye ya waye ya waye ya je ya zana ba dubu hamsin ta kare ba ta kare daga nan zuwa ta yi zuwa dubu hamsin ta kare amma wannan dubu hamsin ɗin da ya sata sai ta jefa cikin azaban kabari na shekara dubu anya kana ganin an sa hankali a nan ɓarawan nan da ya satan nan da ya hararo haɗarin da ran shi ta saƙa masa da bai je wannan satan ba saboda yanzu idan ya saci wannan ya ji daɗi amma fa zai faɗa cikin kunci na shekara dubu wannan ina ba da misali ne Allah kaɗai san shekaru zai faɗa cikin azaban wutan jahannama na shekaru miliyoyi akalla hukuba uku shekara tamanin sau uku kowace shekara ɗaya a lahira tana daidai da shekara dubu na duniya wa inna yawan inda rabbi ka alfi sanatin min mata uku kowanne ne ɗaya ba shekara ba kowanne ne ɗaya yana daidai da shekara dubu to shi yanzu zai fada cikin ahqa jami'in hukuba guda uku kenan akalla a ce zai shekara ɗari biyu da tamanin a cikin wutan jahannama saboda ya saci waya kaga da zuciyar shi da ran shi ta saka mishi alkhairi da ya hakura da fatan nan saboda yayi zina ya kawar da sha'awa ta minti 20 minti 30 ba sha'awar ta tafi ba amma kuma ya fada cikin azaban Allah shekara dubu ɗari shekara miliyan shekara kaza anya da ran shi ta saka mishi gaskiya da zai wannan bannan shi yasa tsarkin zuciya da tsarkin rai da tsaftanta shi ke jagorancin mutum sai kaga mutum ya zama na Allah ko kuma kaga mutum ya zama gurbatacce mala ce wa inna lin nafsi ala al muslimi haqqan kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa inna lin nafsika alayka haqqan ka sani cewa wannan ratta ka tana da haƙi a wuyanka wannan ran tana da haƙi a wuyanka kada ka ɗauka ai tun da raina ne sai abin da na ga dama kamar yadda ka san wannan hular da take kafa ai taka ce amma sai abin da ka ga dama da wannan hula ba sai abin da ka ga dama ba sai abin da shari'a ta yadda wannan hulan ba za ka ce to yanzu ma tun da dai ta wuce kawai bari in yaga innal mubazzirin kanu ikhwani shayatin ba abin da kaga dama za ka yi da dukiyanka ba to haka nan ranka ita ma ba abin da kaga dama za ka yi da ita ba ba abin da take so za ka bata ba menene Allah da manzo ke so a bata shi za a bata kuma shine abincinta na gaskiya ba ta wani abincin koma bayan wannan to alama ne na gurbacewar rai yawa za ta nemi a bata wani abincin da yake ba haƙƙinta bane ba haƙƙinta bane tana son yanzu kawai ka je ka sha wiwi ba haƙƙinta bane wannan in ka bata wannan abincin to ka bata haram ka bata guba kuma sai guban yi tasiri a cikin gudanarwanta kuma sai ya taɓa gangan jikinka sai ka ga mutum ya ba abin da yake ba haƙƙinta ba sai ka ga mutane suna ta Allah wa shi ana ganin ta za a ce Allah ya shirya Allah ya shirya ba wai addu'a Allah ya shirye shi ba kamar ana ce mishi ne Allah wade da wani kuma abin duk da mutane suke faɗi akan ka shi Allah ke rubutawa da shi za a yi maka hisabi gobe kiyama to da haka ranka tana da haƙƙi a wuyanka malai ce wa yukhti man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bit tashdid alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu an-nufus ala ihtiyaji ilaiha kama yukhti man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bit tafriq wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi shahawatiha wa nahwi zalika mutane guda biyu duk masu kuskure ne akwai wanda ke tsammanin idan aka ce to ana neman a tsaftace rai a tsarkake ta to shine ka haramta mata ababen da Allah ya gina rai akan tana son su in ka haramta mata to shikenan ka tsarkake ranka kenan ba zai ci mai daɗi ba ba zai sha mai daɗi ba ba zai sani mai kyau ba ba zai hutar da ran shi ba sai ga ga inuwa ga rana bari in je in zauna a rana ga abu mai daɗi ga abu mai wari mai tsani sai ga barin ɗauki mai wari mai tsanin irin wannan wani matsayi ne a cikin sufiya a cikin ɗariƙa wanda suka kai irin wannan matsayin ana kiran su ana kiran shi darwish darwish wato ya kai matsayin da yake shi abinci ba zai ci ba sai dai ya je bola abincin da aka zubar da shi a bola ya kwana biyu kare ya ci waye ya ci waye ya ci to wannan sai ɗauki wannan abincin ya ci yana ganin wannan shi ne tsarkake rai ba zai sanya riga mai kyau ba sai dai sanya ta dukun dukun sai shekara ɗaya biyu uku yana sa riga bai wanke ba tewarin zufa tewarin maza tewarin mata ma kyakkyawarin mata ko don kan mata kawai su ɗauka maza ne ke da ana cewa warin maza to akwai warin mata shi ma duk ya haɗa sai shekara biyu uku bai wanke rigan ba ɗakinsa ba za ka iya shiga ba to yana ganin yanzu ya takuraren shi kenan yana neman wai ya tsaftace ta ne tsarkake ta malai ce wannan kuskure ne akwai mai kuskure na biyu shi kuma yana ganin kawai rai fa ya kamata fa afatta ne ta saraya a abin nan ta sarara a cikin mata mara abin da rai ke so a yi mata yanzu yau tana son ta ci kaza ne a bata gobe tana son ta sa kaza ne a bata jibi tana son ta kwakwalo kaza ne a yi mata gata tana son rigan da ke cikin wani a je a sato mata tana son kuɗin da ke account ɗin wani a je a yi kowan nai mashin ɗin da ke gidan wani shi wannan ran take so yau a je a fasa gidan a ɗauko mashin ɗin kai yau ran wani nake so a kashe shi shi ma wannan wanda ya ɗauka wannan shine hanyar da zai kubutar da zuciyar shi to ya yi hasara ya yi kuskure ranka tana da haƙƙi dole ka tsakaita ka tsakaita kamar abubuwan da muka yi bayani a baya mali cewa haihata an tukuna tasbiyatin nafsi bi misali zalika Allah wadai a ce wannan shine tsakaka rai ko wancan mai kuskuren na farko wanda zai tsananta maran ko wannan wanda zai sake maran sai abin da ta ga dama mali ce bal bal tazkiyatun nafsi takunu bilmasa'il shar'iyya bilmasaliki shar'iyya tsarkake rai yana gudana ne ta hanyar matafiyan addini matafiyan da Allah ya tsara ma ranka ta bi to abin da zaka yi kenan wa bitawassuq wal i'tidal wa bitawassuq wal i'tidal kuma ka rika tsakaitawa la ifrat wala tafrit ya ma kawo shi a gaba fala ifrat wala tafrit ba za ka wuce wuri ba kuma za ka ci baya ba akwai wanda za ka gan shi matsalan ka gan shi ya bar kan shi dukun-dukun ba zai aski ba ba zai tace kan ba ba zai gyara gashin shi ba kaga kan yana kuda-kuda kaga kan shi ya kura kan shi ya lalace akwai kuma wanda yake a gefe guda shi kuma kullum ya ji ya sayar shampo iri kaza wai har namiji wai yana zuwa ina ake ne ne mata din yake zuwa yi salon wai namiji wai sai je ne kan shi wai mishi salon wata sisi ita ce za ta kama kan shi ta wawanke mishi a ɗauko mai iri kaza a shafa a ɗauko mai iri kaza a shafa mutumin da yanzu fa ka'ida yana tashi zai je samu ruwa ya alola ya shafan kai na azhar ya shafan kai na la'asar ya shafan kai na magriba wasu ya ji ya bada kanshi wata sisi ke mishi salo ya talike ma gyaran gangan jiki kun gane to innan mutane guda biyu na bada misali da su ne don ka gane al-i'tidal wa tawassul wancan na farkon da ya bar kanshi ba ta cewa ba gyarawa ba wankewa bai dauki gaskiya ba wanda ya talike ma gyaran gashi da gyaran gangan jiki shi ma bai dauki gaskiya ba har wani hadisi na sha la la la la menene na manta na san hadisin yana da cewa illa zibban kar ka ma rika tace kanka illa zibban wato zibban shine kai yau ka bari gobe da malamai suke shiri suka ce abin da ake nufi ka talike ma gyaran gangan jiki kai shi sai sa sai yanzu bukatuwan tace kanka ya zo tace to kare kasance kuma duk in ka dan fita dan minti biyar goma an fito an dan to ga mamai ga mai gemun ma kenan an fito an gyara kai an dan yi kar'a wani lokaci a ganka ash'afa agbara matsayi ne na imani in dai imani na jefa ka zuwa ga wannan imani da harkan addini ya sa lokaci baka ma samu daman da zaka je ka tsaya ka gyara gangan jikinka ba wannan shari'a tana son wannan wancan hadisin la tarjal illa gabban karkata su kanka sai yau da kullum to wannan na kawo shi dan a gane bainal ifrat wa tafrit ba a wuce wuri ba kuma a koma ba ba a komawa baya bal bi luzumi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahwi wa nahjihi alqawi yadda ake bin rai shine a bi ta tsarin shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma inda ya tsara mi kakkiyan hanyar nan da annabi ya tsara mare wa sa'adhkuru fi hadha almuktafa عشر قواعد مهمة zan kawo in su ka'idoji guda goma to inal muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha in yi biyu su in Allah da zai samu tsarkin ransa kuma zai sami ransa za ta bunƙasa wa taqihiruha min kulli ma yud ma yudannisuha wa yushibuha duk abin da zai bata ta kafanta ta to zai tsarkake da gare shi to kenan duk in ka tattara bayani kafin mu shiga in ka tattara bayanan akwai abubuwa guda biyu da malamai suke faɗi dangane da tsarkin rai abubuwa guda biyu in ka riƙe su ka gane yadda ake tsarkake rai a tahaliya wa tahaliya a tahaliya da sha'un wa tahaliya da kha'un wa'annan guda biyun su ne tsarkin rai gabaki daya at-tahliya shine caba ado ko shine caba ado zaka rika caba maranka ado ta hanyar aikata ababen da Allah subhanahu wataala ya umarni zaka rika bibiyar ran lokaci bayan lokaci kana bibiyan imaninta kana bibiyan sababban da ke haifar da imani kana bibiyan karuwanta akan addini kana kuma nisantan takalyan kenan kana nisantan duk wani na kasu duk wani abin da shari'a ya hana duk wani abin da ke bata ran yake kazanta ta kana bakin kokarin ka kana taka tsantsan kana nisantan shi an ji annabi guda biyu at-tahliya ka saba mata kulliya at-tahliya ka tsane ta ka tsane ta daga dukkan ababen da kasan yana bata zuciya ababen da ke bata rai to kenan kaga ashe al'amarin kokari ne walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ashe abin yana da bukatun kokari ne wanda kawai ya saki ran shi Allah da ya samu dace Allah da ya samu dace eh in Allah ya karba zai iya saka dace amma ba da haka ake tsarkake rai ba menene aka ce idan nayi imani na karuwa shi zaka himmatu kai tai kai tai kai tai menene aka ce in na bari imani na karuwa shi zaka himmatu kai ta bari kai ta bari amma zuciyanka kuma tana fata maka kaje kai kawai rana daya rana daya ne fa wannan ba biki ne fa yau ake yi din yanzu kawai kin dan fito kin sa gele sai ne ne ki dauki masu tsananin addini wai a ce wai kawai rana ɗaya kawai bikin kalmanki ko bikin yinki din dai kin sa gele to ke yar uwa daga sa gelen nan idan Allah ya fusata da ke shedan ya kusance ki shikenan magana ta lalace daga sa gele sai ya koma kuma abin da ya ta sa gelen sai ya koma ki fara jin maza shikenan rayuwa ta lalace karka mun da safa kuma asalin shi daga sa gelen ne kila an fahimta to sai shi ya rika nuna maka dan biyo wannan abu kada dan wannan kadan menene a wannan ku dina tsananta makan ku addini addini ne sauki ne har shi dan sai ya kawo maka nasu addini yusurun addini ne sauki ne kaka tsananta makan ka wa ahir duk abin da ka sani sabo ne Allah yana fasata akan masu aikata shi to yi taka tsuntsun kansa Allah ya yi narko a kansa ya yi mummunan alkawari a kansa yi taka tsuntsun a kansa karka sakin maranka duk abin da ka sani na alkhairi Allah na so yi bakin kokarin kashe din ya rika nuna maka so din abu kaza haba in ka rasa abin da zaka bada sai 20 ka bari in Allah ya sa ka samu albashi sai ka bada 2000 to a wannan lokacin fito da 20 da ke tare da kai bada karka rena ta من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب كبادا saboda kar ka kalli kaskancin shi ko karancin abin na alkhairi ka aikata wannan alkhairin wa fa'alul khaira ko abin da ke da alaka da haƙoƙan Allah ko abin da ke da alaka da haƙoƙa na bayin Allah subhanahu wataala ka aikata in su ne in kai ta yi kai ta yi kai ta yi sai ta tsarkake maka ranka yi ta tsaftace maka ita yi ta tsarkake maka rai to in ta yawa shikenan sai ga ka zama na Allah kananan nan su za su yi ta taruwa suna bakanta ran suna bakanta ran in suka zama sun yawa sai mutum ya zama na sheda so da ko inna abubuwa guda biyu shi a cikin maganganun ibnu taymiya zaka ji na cewa ibnu qayyim a cikin littafin sa musamman in ka dauki littafin izafatul lahfan wannan littafi ne ya safa ya shafe sama da shafi ɗari. kawai yana magana akan yadda ake tsarkake rai yadda ake tsaftace zuciya ne sama da shafi ɗari bayanai ne kawai yake kana karantawa kana ganin magana na kama zuciyarka a ciki ya ce to hanyar da za a ga tsarkake rai almuhasaba wal mukhalafa shi kuma ta yadda ya kawo kenan almuhasaba da almukhalafa khairan fa sai ka riga tsaya fa kana mata hisabi kana bibiyan ta menene da ki bane kyau ka tone ta ka san irin yadda kakan kira ɗanka ka tone shi in yi maka mummunan abu wani lokaci ka zungure shi wani lokaci ka dige shi to haka za ka rika maranka an ta ƙomo lillahi masana wa furada kai kaɗai tsakankaninka da Allah ka keɓa kanka to kere me yake ka aikata jiya ne kika aikata da na tashi ne a lola aka yi na zo masallaci aka yi asubai ka tsafta na zauna karatu ka tsafta da na tashi ne ina zuwa gida na zazzage matana ka soki da na fito na je na ɗan taɓa giba muka yi giban wani ka kashe sai kai makanka hisabi abinda ka kai na alkhairi roki Allah ya tabbatar da kai Allah ya baka ikon kaninka abinda ka kai na sharri yi kokari ya za'i to yau ba zan yi wannan matsalan ba ko kuma ya za'i gobe ba zan yi wannan matsalolin ba ne zage zage ne ne giba ne ne dauke dauke ne ne shaye shaye ne na ji kida kidi ne a waya na yi kalle-kalle ne na batsa jarabawan da aka yi ma al'umma da wannan waya muna godiya ga Allah akan ni'iman waya amma ko muna kai kuka ga Allah akan sharorin da ke cin wannan waya ni wannan waya ba ta burge amma ya zama tilas jarabawa ce ita ma ta Allah gare mu abin duk da baka sani da yanzu kananan yaran ka duk sun sani abin da idan ka bai taba gani ba yara duk sun gani abin da baka taba ji ba a wayan nan yara duk sun ji kawai kana tafiya ne kana kallon yara ne mazan su da matan su sharrin da wannan wani take haifarwa Allah kadai sun iya kansa to duk ire-iren waɗannan abubuwan mutum ya yi yi su ya aiwatar da su a rayuwarsa to sai ya bakin kokarinsa sai ga cewa za a yi barin wannan ba gobe za ka ji zuciyar shi tana gaya mishi kai mana ya za ka rika takura kanka ya za ka rika kaza ya za ka to takura can kada aflaha man zakkaha daga nan ne ake samun tsaftanta da tsarkinta wa qad khaba man dassaha ana ake samun gurbacewanta da lalacewanta to shine sai malai yake cewa as'alullahi ta'ala an yi zakiya an kusana وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يبصرنا بالحق الله كنونا من جسيا ويرزقنا اتباعه الله كنونا من جسيا كبام إيكم بنتا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan shimfiɗan da malin yake na insha Allah ta'ala ina gama tsaya nan ɗan mintocin da suka rage mana sai mu ɗan yi tambayoyi da ta'aliki wannan karatu za ku ji ina ce a yi ta'aliki wato ba na son ya kasance wai karatun kawai abin da muke karantawa shine za mu rika tashi a kansa kowa ya kawo nan shi yanzu muna neman tsaftan zuciya ne tsaftan rai kowa ya kawo nan shi yanzu dai gashin kiɗan da malami mun ji na malam to kowa yanzu ya kawo mana nashi bayanin ta'alikin da zai karfafe mu gurin ko dai a tahaliya ko kuma a tahaliya da haka shi yasa na so a irin wannan babin ya zama karatun zutti jahaini yana zuwa ne daga sashi biyu sanan gefen da ta can gefen da haka mu dan tattauna na minti biyar bakwai din da suka rage mana za mu samu alkhairi insha Allah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am malam. Akan hanyar ta na zuwa makaranta. Na'am. rana ɗaya bashi Allah salama sai ya zo daga baya yana ta nadama cewa ya zai mai da kuma wannan da kamfani ta mutu akwai ɗaya da ce ma biya ba biya ba sai suke tana shi ya yi cewa ai kun da akwai wani sun ba biya ba sai a biya sai kuma suka zai ce mishi ba ai wannan da ba an biya ka haƙi kan ba a biya ka ba kai dai wanda ka ce ka je ka biya sai suke ce mishi ba ai kun ka je yanzu kamfanin ka ne ba za ka je ka ba ko ka je wani sallaci ka ba da ko ka je ka sadaka ciki to a cikin wani ne kuma
a da wannan to tambayar kenan kuma Allah mu sa'a to insha Allah jazakallahu khairu da mu magana insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah wani misalin rai tsaftatacciya da kuma tsaftatacciya da muka ɗauki kamar halitta na guda akwai guda wannan wanda yake yawo sannan akwai gudan zuma ita gudan zuma kamar yadda allah ya bamu labari kullum ta shagaltu da neman halal neman yadda za ta tattali kanta nema daga gada da abubuwa da abubuwa masu kanshi masu zaifi don haka nan wannan ya sa ko da yaushe tana cikin tsari suna tafiya cikin rukuni ba ta taɓa kowa sai wanda ya kawo mata hari ko abin ba ta mata rai ba su cutar da kowa haka kawai kuma in sun gama wannan ayyukan nasu na na- na- masu kyau to a ƙarshe sai ya zama su sun amfana kashin ma da suke yi sai ya zama magani ga waɗansu cututtuka kamar da ya tabbata amma kuma shi ɗayan gudan ga nan ya faɗa can wurin da zalunci wancan ya faɗa kazanta ya ɗauko kaza za ka shi a karan kai shi haka yake ƙarewa ko a duke shi ko a bai shi magani ko da gurin kudai akan mutu
sannan shi inda ya ɗauko wani abu ya saka nan ya samu wancan cuta ya samu wancan kaza ya samu wancan rashin lafiya ya cutar da wancan ya hana wancan su kuma ke kuma ya wuce a lalace a wani fitowar banza da haka haka a cikin yan adam ma akwai wanda rayuwarsu ta yi kama da gudan zumunta Allahu akbar haka wadansu kuma rayuwarsu ta yi kama da guda wanda ya yi rayuwar shi cutar da mutane ya rayuwa a walakanci ya wuce a walakanci
Allah ya saka da alkhairi ai kowa gane wannan abin nan na'am malam wa alaikum assalam wa alaikum assalam malam na'am malam na'am
zai magana da a cikin jama'a saboda idan akwai wanda zai ba da gudunmawa a abu ya ba da na'am kan da Allah Allah za ka akwai wanda suke gyara mota da na su kawai hanyar da kuma ba ta mm ka fi kwalila hanyar da za ta shigo sauko ka da kamar a yi so
na'am gane na akwai fahimta gari da nan ana da su mota oh ana kuma a kanin da kawo oh mota ke gyaran mota mm wata rana na ce mun gyaran mota kun sha mutum mai ga nan a ke ta kudu da na hanyar mamaye da ke hanyar da ko wacce a mun rayuwa na amfani da Allah sai nan ga ko kan mata sun ta nan suna zuwa daga kauye sannan da dako wuciya sun ci ko motoci su biyu ko su wuta sai sun zo nan suke sauka wajen shagon yamuran nan da suke nan da yi za ka lokacin da ƙarar har suna bada da suna shan yara oh suna da za a wasu yana da yara sai ka ɗaya ta ce ya wani yamu har to sai ka taɓa suna sai na fahimci sun mai da shagon yamuran ma nan ne kayan jiran su har cikin kwataka hankali na ya tashi a wannan ba ya ke da lafiyar da ya Mm.
gari su da ɗan da su a da nazo na samu su da ke yan wani su da shi yan da wani gudun wani za a bada ko ta je a wata yaran na su biyu su hana su ma ku ka kuma ta to gaskiya ba ta ke biya ba kuma ba ƙara zuwa ba sai su ɗaya zan wuce wannan kwanan ne da ta ƙara ganin yaran na sun hanyar suna da suna da ma'au ina da yin wani abu da ake yi in aka ci bari yaran nan zai iya faruwa ba dai na ganin yana cewa da ana faruwa amma akwai yiwuwar a cikin masu na ina akwai wanda zai iya bada gudunmawa wajen hana wannan abu kamata kuma da ya yi shi a wuraren inda za a hana su a kwaya a su kawo.
to wannan faɗakarwa ne amma ni yanzu na san mu karkatar da kowa ne karkatar da shi akan ransa kun gane abin da muke nufi yawwa saboda kun ga yanzu ya haƙuri wannan magana kamar ne ce gaskiya ne wanda zai iya gyara ya gyara amma ka je maganin shagon iyamurai ne ba ka je maganin can gudun ɗan magaji kuna jan anguwannin mu ba a zana ba a luwaɗi ba a sace-sace ba a shaye-shaye suwa yake yi ku ce mu ku ce mu saboda haka ce duk dai shaye-shayen da ake anguwan nan ɗan gidan ku ne ko ɗan gidan su wannan ko ɗan gidan su wannan ko ɗan gidan su wannan ko ma ƙila wani mai shaye-shayen ma yana nan yanzu haka a masallacin nan yana zaune ɗauke-ɗauken da ake yi hakan dai yake faruwa ɗauke-ɗauken ma duk dai ‘ya'yanmu ne da ƙanninmu da yayyinmu da mu karan kanmu ciye-ciyen amana in kana son ka gane wannan yanzu kana da dubu ɗari kana da wani ajanda da ita nan da wata uku wata hudu kana jin kowanne daga cikin mana za ka iya nuna shi kaje kace da Allah ga ajiyan kuɗi na dubu ɗarin nan da Allah zan karɓa nan da wata biyu tsakaninka da Allah kana jin za ka iya wani a cikin mu nan sai ka duba ka duba ka duba kai ta tana to in bashi to gurin in shahada to wannan ciyeciyan amanan ba gurɓacewar rai bane kun gane abin da nake nufi irin ka tashi yanzu ka ga samari kai wata lokaci mahaddada tawa suna da majalisi ba abin da suke sai giba da shiga hakokan mutane a zagi shugaba a zagi malami a zagi kaza wannan kana jin ba guba suke muke ci ba shugabanni a gurin mu sun zama dandalin zagi to ba ma shugabanni ba mun zagi shugabanni yanzu har malaman mu malami ya kuskuren da yake kila kai ne baka gane ba tun da kai bai maka abin da kake so ba to da haka sai zagi da isgilanci duk wannan ba gurɓacewar zuciya ba ne gurɓacewar rai idan yanzu aka ɓata maka malaminka wanda kake samun shirya da gare shi ya ɗan yi nuna maka ai mutumin banza ne ai su ake kawo kuɗi ake ba su suke zaɓen apc kun gana da nake nufi to yanzu in yarba ka da malamin ka na gaskiya waye yanzu zai rika baka shari'a shi ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad shi ma yana da irin nan shari'an ai to ni na ta san mu karkatar da abin kowa a karan kanshi tukuna a matakin farko yanzu yi kokari waɗannan abubuwan da ke kazanta rai ya bata ta ya duhunta ta yi ƙoƙari ka nisance shi abubuwan da ke gadar marai da ƙarfin imani da da tsafta da tsarki yi ƙoƙari ka rike to lokacin da kai ka samu wannan to wannan abin da ka samu zai na so a gidanka in wannan shi ne strategy da muka ɗauka step 1 kenan to step 2 kuma zai biyo baya amma yanzu to gyara kanka ila kun gana yin yake nufi yau in na ce ka gyara kanka ai ga an goyon mu nan ga gidajen mu nan ga abin nan kan ma ka je dan magaji ko wa bada bi nafsaka thumma bi man ta'ulu haka annabi yace na malali wa alaikum assalam wa rahmatullah
ya fayyace mana al'amuran da ke fasara a cikin kashin da malam ya ambata mana a dunkule ya da amincin Allah tabbata gare shi sai ya ce zunubi shi ne abin da ya kai kowa a cikin zuciyarka kuma kaga mutane ba sa so kuma a karkara a mafi yawa haka zunubi ciki sai wanda zunubi shi ya kai ya isa sannan yake fitowa ya bayyana wanda ya so ya faɗa mana matakan wakannan amma kowa yana zunubi kuma yana koyi zunubi zai so a kai idan har aka sani in gaggawa yake kuma zuwa ga nadama in ba a sani ba ba dole sai ya dawo amma ana sani sai ka cikin gaggawa mutum ya koma da dawo idan kaka ne aka kama shi a police station za ka je ka ga yayi la'asar ya ya ya dawo baya zargin kowa sai kan yi kan me ya ce aikin shi ɗan idan ya fi shi an kai ya tara dukiya ya ya ji daɗin da na shekara a goma sha biyar ko shekara ashirin a duniya amma daga ranar da aka kama shi sai koma duk wannan daɗin da ya ji a baya kuma sai ya ga da ina ne ma ya kai shi ina ne ya kai shi duk wani ne ne da mutum ne kai daidai da saurayi da zai koma gefe ya samu wata yarinya a gwamnati akwai wanda da ya gani sai hankali shi zai ya tashi da ji dama da aikata wannan aikin ba saboda mutuncin shi za ta yi mafi yawancin mutane suna yin jara'a zuwa ga aikata abubuwan da ba shi da kyau ne sakamakon suna ganin asirin su ne ba zai samu ba kuma a duniyan nan nan idan ma asirin ta komo dan kamun da ɗan sanda zai masa ko dan mutuncin da za ta zube wani al'amari ne dan kankani gajere idan mutum yana bijiro da cewa duk wani laifi da zai yi ko Allah ko yana ne yana shi akwai babban al'amari a gaban wanda ya saba da wannan ɗan gangani da kake koyewa kake jin aikatawa saboda kada su yin kai ko na alam to a lahira ba su yin kasu ne la ya faru shay'un fil ardi da la tasawa in mutum yana halatto da wannan yana muraqaba da wannan kansa wannan zai taimaka masa wani nisan da al'amura masu cutarwa a zuci da dangane cutar da shi a duniyarsa da lahirarsa sai ya sa sai ya tsayu akan mataki da zai tsarkake ransa dukkan wani abin da ke zaune ka tashi kare ba abin kunya ba da wanda ya samu kan kunya duk wani abu da ake domin zai ta jawo to ba wani abu koyewa a suna dukkan wani abu da ake yi domin su da take cikin da rai take ba ta yi za ga abin kunya ba za ka mutum ya sa kan shi ya kama kan shi misali babu wani cikin mabashi akwai ne kan da a wancan sabon ko a wancan ya rika halartar da Allah yana kallon akwai kamu da za ta zo mashi ba ko da ya kama shi yanzu ba akwai kamu da za ta zo wannan zai ka taimaka mashi a wajen kare kansa domin kantar da kansa da abubuwan da za su shakantar da shi.
Alkun san zuba kun laukar akwai wani anan na zaɓa da hannu sai da magana maka ina mura musa.
kamar matsalar tare da kamar ta ta jefa mu cikin shiga cikin hali a Najeriya ko a cikin Najeriya A duniya gaba ɗaya.
matsaloli matsaloli wanda kowane shi ke haifar da kan shi da shi sai dai yawanci ba ma kallon sama da shi mukan kalla wani tuna da shi abin da ya ta tunani shi ne duk shugabannin da muka yi kullum za ta fi ce ba wani shugaban da muka kasa shi sai dai ya tafi kan da zai shi to kuma amma kuma har yanzu jefa kan muke yi wanda yana ganin yadda za mu gyara kanmu yana ganin wato zai zanto cewa nan da ba za mu iya fara shi da wannan ba kuma idan muka ɗauko sabon Allah daga baya sai mu kalla wanne ne muka taɓa rabewa a cikin shi wanda idan da za mu rage yi za mu iya samun mafita a rayuwa wanda ya
Kwanci. jazakum Allahu khaira wa sallallahu alaikum kowa ba da gudunmuwa sa Allah ya saka mu kowa da alkhairi to dama dai manufan kenan yanda za mu gudu tare mu tsira tare yawwa abin duk da kaji na gaskiya yi kokari ko da zuciyarka ba ta so kai aiki da shi akwai wani abu da ya sami cikin damuwa a shekaran jiya a jiya na yi kuɗu ba akan sadaka to a cikin hadisan da nake duba a shekarun jiya kenan a cikin a tarbiyyar wa tarhib domin samu hadisai sai wani hadisi ya tsaya mun a riƙiye mun kiki kasanar sayin da zan hudu amma dai daga ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya bani mafita kai ya na sosan ke kwadaitarwa akan sadaka yana bayani akan cewa sadaka yana kankara zunubi yana kaza yana kaza sai yake faɗin cikin mafificin falalan sadaka shine ka yi sadaka ga wani ya amfani da kalman alkashe da na duba ma'anarsa sai ma'anar kashe shine wanda ka ba wanda ya nuna maka ƙiyayya ƙiyayya ya bayyana gare shi yana ƙinka ba ya son ka ya nuna maka ƙiyayya sosai to ka ɗauki sadaka ka ba shi ne daga cikin mafi bincin sadaka lokacin da nake karanta hadisin na da yanzu mutum ya nuna maka kiyayya kuma sai ka ɗauki wani sadaka ka bashi a daidai lokacin da yake ya kamata ne in mutum ya nuna maka iyakace to abin ma da nake mishi na alherin ba za a yi ba don iyayen shi wurin ga abin da zai faru misali awa kuma yanzu ana nufin wasu ɗauki sadaka ka bashi kuma ga shi shari'a ta sanya ka'idan ba fa za ka bashi ba za ka mishi almanu wal aza ba ba za ka bashi ka cutar da shi ko ba za ka fita mai goyi ba da ka dole kenan inda kana neman tsarki yanzu ka bashi kuma zuciyanka ta natsu kuma ba za ka yi mai gure ba za ka cutar da shi ba ne ta kirfawa ne ta kirfawa ne ta kirfawa har dai da ƙarshe dai na samu makaya a kai alhamdulillah abin da ya na kawo wannan wato bin shari'a yana da wahala yanzu kaga mun karanta abin zai haka a haka yanzu aka ratu aka ga mun karanta cikin sauki da abin da aka ce a yi a yi da abin da aka ce a bari a bari ga shi cikin sauki yanzu mun karanta har kowa yana tarihi to amma ba maganan ba ne aikata shi ne aikata shi ne nan ne damuwa take to sai shi ne malai farko ya ce in ka yaƙi zuciyanka sai ka yaƙi zuciya ka takura ta kai mata ta baibaye to daga nan in kai da yawa kai da yawa sai tsaftace maka ranka ya baka sarki wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik